بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء ديا قوتم ربيع الأول شكرا تدبو ديا ددري هدو دتلاتين دبيو هجرة منزل الله sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da sha hudu ga watan biyu sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha daya lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa'i yau muna darasi na hudu daidai kuma mun tsaya ne akan aya ta wato sha daya wanda yau za mu tashi akan aya ta goma sha biyu kafin mu tashi cikin aya din akwai kwantai din jawabi da ba mu yi ba satin da ya wuce ba mu karisa ba idan za ku iya tunawa mun faɗa cewa maciya gado mutum goma sha bakwai ne mutum goma sha bakwai ne goma cikin maza bakwai cikin mata daga cikin waɗannan guda sha bakwai ɗin akwai mutum shida a cikinsu wadda ba a iya hana su cin gado kwata-kwata wanda wato hajjbo hirman baya iya samun su a ce kwata-kwata ba za su ci gado ba saboda wani dalili akwai su um, kamar misalin al'abawani iyaye baba da mama da kuma 'ya'ya da kuma wato matanka guda biyu waɗannan gado duk inda aka zo dole sai sun ci gado ba wani wanda zai iya tsare su ya hana su ci babu hajju hirman a tattare da su saboda me yasa idan kun lura ai babu wani wanda ya shiga tsakaninsu da mamacin yanzu misalin babanka tsakanin kai da babanka akwai wani a tsakiya mamaka tsakanin kai da mahaifiyarka ko na tsakiya to shi yasa duk inda za a je a dawo sai dai in a rage musu yawan abin da za su ci gado amma ba wai a ce wai wai wani ya zo ya tsare su ba za su ci gado ba haka misalin ƴaƴanka yanzu tsakanin kai da ɗanka akwai wanda akwai wani a tsakani akwai wani tsakanin kai da ɗanka babu haka da kai da matanka idan an dubi janibin aure din akwai wani tsakanin kai da matarka to dole waɗannan za su ci gadon mutum sai dai a iya rage musu ƙarfi an gane ko yawwa to wannan kenan to akwai kuma abubuwan da suke haramta a ci gadon gabaki ɗaya ko da hadda waɗannan ɗin ma kwata-kwata kuma su kuma bara ma su ci gadon ba in aka samu wasu sababbai na farko dai idan aka samu sabanin addini ɗaya ya zama musulmi ɗaya ya zama kafiri inda an samu musulunci da kafirci to babu saboda manzo Allah ya ce la yarisul muslimu alkafira wala alkafirul muslima musulmi ba zai ci gadon kafiri ba da a ce mutum babansa kafiri ne shi kuma musulmi ne sai uban ya mutu ba zai ci gadon shi ba ha kuma kafiri ba zai ci gadon musulmi ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa hadisi ne ingantacce kamar yadda imamu shafi ya fadda shi a cikin musnad da imamu bukhari ya fadda shi mai rabi yake cewa wa yamna shakhsa min al mirasi akwai abubuwan da suke hana mutum ya ci ya ci gado kwata kwata wahidatun min ilalin salasi ɗaya ne daga cikin illoli guda uku رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين idan aka samu sabanin addini sannan aka samu bawa da bawa da ɗa ko kuma kisan kai wanda zai ci gadon ya kashe wanda za a gada kamar misalin ɗa ya ga babansa yana da kuɗi sai ce bari ya yi dabara ya kashe uban dan ya ci gado da wuri baban ya zama masa matsala to in dai an fahimci shi ya kashe shi ko shi ya yi sababin kisansa to ba zai ci gadon shi ba sannan kuma akwai abu, abu na hudu wadda shi mai rahabiya din bai faɗa ba wato batan mutuwa abinda ake nufi da batan mutuwa rashin gane wa ya riga wani mutuwa kamar yanzu misalin da ɗan da uban gaba ɗaya su fada cikin ruwa sai a fito da gawawakinsu to sai a kasa gane wane ne ya fara mutuwa a ciki idan uba ne fara mutuwa ɗa zai ci gadon shi ko idan kuma ɗa ne fara mutuwa uba zai ci gadon shi to a kasa ganewa ko kuma Allah kiyaye hadari aka yi na mota accident suna tare a mota duk sai aka fito da gawawakinsu aka yi bincike ba a gane waye ya riga mutuwa ba nan ba wanda zai shiga da wani ko kuma zuwa aka yi aka kashe su to amma ba a gane wa ya riga wa aka fara kashewa ba kun fahimci wannan to wannan shi ma yana cikin dalilai da suke hana wato wani ya ci gadon wani to amma abin tambaya nan an ce sabanin addini ko ikhtilafu din to misalin kafirai su a tsakaninsu za su iya cin gado ba ku gane abin da nake nufi ba ba yahude da ba nasari ko yanzu ana akwai sabanin addini ko babu ha addini ɗaya ne da yahudanci da nasara to annabi ya ce wa ikhtilafu dini sabanin addini yana hana a ci gado ko ba majuse da kuma ba nasare dukansu dai arna ne ko to amma a tsakaninsu za su ci gado na'am ba za su ci gado ba dukansu me sunansu to a nan gurin idan mun lura da hadisin ya ce sabanin addini ko to akwai sabanin malamai akan wani matsala wasu malaman suka ce ah tunda an ce sabanin addini ne ai kaga da kiristanci da yahudanci ba ɗaya bane da haka dan kirista da ba yahude kamar in ɗaya kirista ne ɗaya ba yahude ne ba za su shiga dan juna ba inda an ce wa ikhtilafu din wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi sabanin addini musulunci da kafirci dan annabi ya ce ai al-kufru millatun wahida kafirci gaba daya layin su ɗaya ne duk jaha ɗaya ne duk arna ne gaba daya da haka ana nufin bangaren waɗanda ba musulmi ba ba za su shiga dan musulmi ba kun fahimci wannan yawwa to wannan kenan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wanda Imam Al-Albani ya inganta wani hadisin la ya tawarasu alu millatin shatta waɗanda suka samu bambancin addini a tsakanin su to ba za su ci wato gado ba haka bawa ba zai yi gado ba kuma ba za a gaje shi ba saboda shi sun ce ba zai gado ba saboda bai da mallaka shi bawa bai da mallaka ba cikakken ɗa ba ne shi a matsayin wato shi a matsayin menene arziki ne sai dai shi din dungurungum a gaje shi an gane shi ma a matsayin kudi yake ina fatan kana fahimta yanzu misali idan ka mutu ka bar akuyarka za ta yi gado ba za ta yi gado saboda ba ta da mallaka ko ba ka bane to idan kuma akuyarka ta mutu ta bar abinan za ka ci gadon 'ya'yanta a ce ka gaje ta to daman naka ne to haka bawa yake haka bawa yake to wannan kenan sannan um, shin kisa din nan mun ce kisan kai yana hana cin gado ko kisan ganganci ko ko haddi na kuskure wannan ya je ya kashe babansa da gangan don ya ci gadon uban shi aka ce ba zai ci gado ba manista azana bi shay'in qabla awanihi uqiba bi irmanihi ka'ida ce wanda duk ya gaggauto da wani abu ku rike wannan ka'ida ce ta shari'a malaman usulu suke faɗa cewa duk wanda ya gaggauto da wani abu dan kwaɗayin ya samu wannan abun lokacin yin wannan abun bai yi ba sai shi ya matso da shi dan ya ci moriyar abin yanzu to uqiba bi irmanihi to ba za ba za a bashi ba misali mutum ne yana so asali zai ci gadon babansa ko to ya jira ya jira uban bai mutu ba kuma sai yake ganin in ba su abu ma kar ya zo ya riga uban mutuwa sai ya gaggauta kashe uban kun fahimce ni yawa sai gaggauta kashe uban da ya je kashe uban kaga a nan gurin istajala bi shay'in qabla awanihi ya gaggauta wani abu kafin lokacin wannan abu to ukubar da za a yi masa sai a ce haramun ne ba zai ci wato gadansa ba ba zai ci gadansa ba to wannan ka'ida ce ta malamai sannan kuma akwai rabo-rabo da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa da kuma suka zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rabon da ake bayarwa din yanzu duk muna cewa za a ci gado za a ci gado to amma mun san nawa za a ci ba ina fata ana fahimta kaso kaso da Allah madaukin sarki ya raba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba a cikin alqur'ani da hadisi sune kamar haka akwai annisfu wani cikin magada zai ci rabi akwai arrubu wani cikin magada zai ci ɗaya bisa hudu shine one over four akwai asumun annisfu arrubu asumunu asumunu shine ɗaya bisa takwas wani wani gadon da zai ci sai an hada sai an kasa dukiyar takwas sai a ɗauki ɗaya sai a bashi sannan kuma akwai asulusani asulusani biyu bisa uku ka kasa shi kashi uku dukiyar sai ka ɗebi biyu sai ka ba ɗaya a cikin magada akwai wanda za su ci biyu bisa uku sannan kuma akwai asulusu ɗaya bisa uku kasa dukiyar kashi uku ɗauki ɗaya daga cikin magada akwai masu cin kashi ɗaya bisa uku akwai kuma asudusu an gane ɗaya bisa shida waɗannan su ne rabon da ake ce babu wani raboban da su an nisu ko arrubu asumunu asulusani asulusu sai kuma me asulus waɗannan su ne rabon da za a ci idan an yi mutuwa to su waye suke cin rabi duk wanda zan gaya maka anan idan an zo raba gado kurum a raba a raba dukiyar gida biyu kurum a bashi rabi maciya rabi kenan maciya rabin gadon mamaci wanda in an yi mutuwa su biyu ake rabawa a basu su suka fi kowa morewa su suke cin rabi na farko daga cikin waɗanda za su ci rabi akwai miji mijin mace idan matar ba ta da ɗa kana da matarka ta mutu Allah kiyaye za mu ce ko Allah ji ƙarai Allah kiyaye za ce ita mutuwa ana cewa Allah kiyaye amma ce Allah kiyaye ya mutu za a faɗa so sai dai a ce Allah sa a cika da imani Allah sa an za a tafi a tafi a imani to Allah ya kaddara mataka ta mutu ba ku da ɗako ɗaya sai ka raba dukiyar ta gida biyu sai ka ɗauki rabi akwai akwai kuma yar mace yarka mace yarka ta cikin ka mace waya ɗaya ko kuma yar ɗanka ku kula fa kun san kayan lissafi ne yarka mace ko kuma ɗanka namiji yana da ya ya mace it jikaka very good jikaka jikaka za ta ci rabin dukiyarka inda adamil waladi mana inda adami abiha za ta ci rabin dukiyarka idan babanta bayana kenan ma jika tana iya cin dukiyar kakanta yayin da babu ubanta mutum nawa kenan ha to sannan kuma akwai ‘yar uwarka wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya ƙanwarka yarka uwa ku ɗaya uba ku ɗaya duka kuka, kuka haɗa uwa da uba za ta ci rabin dukiyarka na'am shi ne a ka'idar idan ba ka da me yauwa na'am ai za mu zo duk wanda ka ji mun faɗe shi baka jira za ka ji shi sai ka ji cikin waɗanda za mu faɗa in akwai wani wanda ba a faɗe shi ba in yaso sai a abin nan za su zo kun fahimci wannan a ko in kuka ce za ku tambaya ba mu je ko ina ba duk wanda za ku tambaya din suna zuwa nan gaba insha Allah an ji wannan da kyau ko yawwa yar uwarka wacce take kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko a ita muka yi magana a kai shine al'uktul wahida lil abi wal ummi ko kuma yar uwarka wacce kuke uba ɗaya kawai amma in babu wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya ku riƙe wannan ka'idar shi wanda kuke uba ɗaya yakan ci ka yayin da babu wanda kuke shaƙiƙi idan shaƙiƙi yana nan ya kori li'abbi idan shaƙiƙi baya nan li'abbi ya shigo to wannan kenan sai an rubu akwai masu cin ɗaya bisa hudu miji har yanzu zai ci ɗaya bisa hudu idan matarsa tana da ɗa ko yaya duk wanda Allah ya kaddara mutuwan matarsa kuma suna da yaya a tare da matan to me ne rabon gadon shi a gurin dukiyar matar ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu sannan kuma ita matarka na biyu kenan matarka tana cin dukiyarka ɗaya bisa hudu yayin da baka da ɗa tare da ita mana idan miji ya mutu ba yi da ɗa tsakaninsa da matar ko kuma ka ce ba yi da ɗa matarsa tana cin nawa ɗaya bisa hudu kenan yanzu anan su masu cin ɗaya bisa hudu miji da mata miji yana cin ɗaya bisa hudu yaushe lokacin matar tana da ita kuma matar tana cin ɗaya bisa hudu lokacin mijin yana da yana da ko ba shi da ba shi da mumtaz to kuna ganewa kenan sai asumunu 1 over 8 a kasa dukiyar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya dukan tafa gaba ɗaya in an ce a kasa dukiyar haɗa ta za a yi gaba ɗaya sai a rabe ta kashi takwas ko miliyan dubu ɗari ne iya yawan dukiyar iya ɗan abin da za a samu to akwai mai cin ɗaya bisa takwas wannan matarka ne za ta ci dukiyarka ɗaya bisa takwas in kana da in kana da ɗa alaji yana da 'ya'ya sai ya rasu to abinda matansa za su ci shine nawa ɗaya bisa nawa ɗaya bisa takwas kuma ko su nawa ne za su yi tarayya ne a cikin ɗaya bisa takwas sannan kuma yanzu kenan in dai kana da mata hankoran ma da za ta yi ta sa maka magani ta kashe ka ta ci gado ko menene nawa za ta ci tun wuni 1 over 8 ne ban ji ba eh kwarai kuwa ka kuna da mugunta wato murna kake saboda kai an ce sannan akwai wannan akwai akwai asulusani shine biyu bisa uku kenan biyu bisa uku maciya biyu bisa uku shine ‘ya'yanka mata biyu kaji da ɗazu mun ce ‘yarka ya mace guda ɗaya kaji abin da muka faɗa ko to yanzu wannan ‘ya'yanka mata biyu mata na ce ‘ya'ya mata guda biyu isama ko zuwa ɗari ma yanzu wacce ɗaya aka ce in ita ɗaya ne nawa za ta ce amma in sun kai biyu fa suna karuwa sun kai biyu inda yayanka mata sun kai biyu to sun shiga layin mai biyu bisa uku mana dukiyar za a raba kashi uku sai a basu yawwa to wannan kenan sannan ka daɗa komawa kan wancan lissafin muka ce 'yar ɗanka ko jikaka to nan ɗin ma sai ka ce jikokinka mata biyu isama jikokinka mata biyu wani ana nufin idan misalin mutum ya mutu su ya bari kenan kun fahimta ko jikokinka mata guda biyu isama su ma za su ci biyu bisa uku amma a nan gurin in babu ɗa in babu ɗanka na ciki sannan na uku cikin masu cin sulusani akwai 'yan uwanka mata uwa ɗaya uba ɗaya 'yan uwa mata guda biyu kamar kana da ya kana da kanwa uwar kuɗe uban kuɗaya to za su ci gadon ka biyu bisa ukun dukiyarka ko kuma ma 'yan uwanka mata ɗin amma wanda kuke uba ɗaya kawai su ma za su ci biyu bisa uku cikin dukiyarka wato komin yawansu daga biyu ɗin nan isa ma sannan akwai asulus ko wato ɗaya bisa uku nan biyu bisa uku muka ce akwai ɗaya bisa uku mai cin ɗaya bisa ukun dukiya ita ce uwa mahaifiyar mutum tana cin ɗaya bisa ukun dukiyarsa idan ya kasance ba shi da ɗa an gane kamar in ya kasance ba ta da jika kenan idan lam yakun lil mayyiti waladun ko kuma in babu guda biyu cikin 'yan uwa mata ko kuma 'yan uwan shi maza amma a nan gurin akwai istisna'i akwai istisna'i banda matsaloli guda biyu kamar misali aka samu miji da kuma babansa da mahaifiyarsa ga zaujin ga abawani miji ga uba ga mahaifiya ko kuma aka samu mata aka samu kuma iyayen mamaci matar mutum da kuma iyayensa uwa da da uba to a nan gurin aka ce uwa tana da sulusul baki ake cewa sulusul baki ɗaya bisa ukun abin da ya saura ɗaya bisa ukun abin da ya saura mana sai an raba wa waɗannan sannan abin da ya saura sai a bata ɗaya bisa ukun ba da nasibin zauji kenan awi zauja bayan raban miji ko kuma ainihin wato mata sannan kuma sulusi raban ana ba da 1 over 3 a cikin dukiya ne ga magada kamar wato mutum biyu min auladil ummi mutum biyu waɗanda suke 'ya'yan uwa zir mutum biyu wanda uwa ɗaya ne ta haɗa su amma a nan gurin da mazansu da matansu duk ɗaya ne da mazan da matan duk ɗaya ne ba a cewa namiji ya fi mace a nan duk ɗaya ne rabansu sawa ne sannan kaka idan mutum ya mutu ya bar kaka ya bar yan uwansa yayye da kannai to shi kakan yana cin ɗaya bisa ukun dukiyarsa an gane nan ma suka ce idan lam yakun fil mas'alati sahibu fardin kenan za mu zo mu tattauna akan matsalar wato aljaddu ma al ikhwa cin gadan kaka tare da yan uwa shin shi kaka yakan ci gadan mutum tare da yan uwansa ne ko ko yan uwan suna koran kaka ka gane kamar misalin yayanka ko da kaninka waɗannan ga su kai ka mutu amma ka bar yaya ka bar kani sannan kuma ka bar kaka shin kaka zai yi tarayya da waɗannan ya ɗan ci gadon su ma kuma su ma su ci gadon ko ba zai yi ba akwai sabanin malamai akan wannan a nan gurin malamai suka ce a bawa kaka ɗaya bisa ukun shi ya fi masa alkhairi min almuqasamati ma al-ikhwa sannan kuma as-sudusu mun ce akwai waɗanda za su ci ɗaya bisa shidan dukiya ko to daga cikinsu akwai uba uba yana cin ɗaya bisa shida a dukiya idan mamacin yana da ɗa abinda nake nufi idan ka rasu ka bar 'ya'yanka ka bar babanka to babanka zai ci dukiyarka ne ɗaya bisa shida saboda 'ya'yan sannan mahaifiya ma tana cin ɗaya bisa shida a cikin dukiya idan ya kasance shi mamacin yana da wato ɗa ko kuma yana da 'yan uwa maza ko kuma mata biyu sannan kuma kaka ma yana ci ɗaya bisa shida kakanka zai ci dukiyarka zai ci gadon dukiyarka ɗaya bisa shida idan kana da kana da ɗa idan kana lil mayyiti waladun wa ma al ikhwati wal akhawati sannan zai ci tare da 'yan uwa maza da mata idan kana fil mas'alati sahibu fardin kamar yadda muka faɗa a can shi ma anan aka ce za a bashi sudusi a cikin dukiyar sannan kakar ka mace kaga mai magana kaka mace ba ko to ita ma kaka mace tana cin dukiya tana cin gado ne ɗaya bisa shida ake bata kaka mace ɗaya da kakanni mata inda mata ne ko sama da ɗaya duka sannan kuma daga cikin masu cin ɗaya bisa shida a cikin dukiya akwai wanda kuke uwa ɗaya wanda kuka hada uwa ɗaya da shi namiji yake ko mace shi ma zai ci ɗaya bisa shidan dukiya sannan ‘ya'ya mata ba fa ‘ya mace ba ‘ya'ya mata banatul ibni yawa ‘ya'ya mata na ɗanka an gani? ‘ya'ya mata na ɗa banatul ibni idan kana lil mayyiti bintul wahida lissulbi idan mamacin yana da ‘ya ɗaya ce ma'ana ‘yar cikinsa ‘ya ɗaya ne ƙwaya ɗaya ke da ita kun ji ko? mutum ya mutu ya bar ‘ya ɗaya mace to amma yana da ɗansa namiji shi ma ɗin baya na ɗa namiji ɗin amma yana da ‘ya'ya mata to waɗannan ‘ya'ya mata ɗin za su tsallako su tsaya a makwafin babansu su ci gado tare da gwaggonsu kun gane kuwa? to su ma suna cikin masu cin ko ba ku gane ba ma haka za mu yi ta tafiya don daman gado abu ne mai wahala to wannan kenan wannan shi ne ake ce da shi takmilatar sulusaini an gane ko yawa shi ne takmilatar sulusaini ɗan gyara mu sautin sannan kuma mamaci ya mutu ya bar 'yan uwansa mata uba ɗaya kurum wannan layin aka ɗauka mamaci ya mutu ya bar ‘yan uwansa mata uba ɗaya su ma suna cin nawa ɗaya bisa shidan dukiyarsa to amma a nan mafi kun san yaya ne sai in shi mamacin yana da ‘yar uwa mace ƙwaya ɗaya an gane yana da ‘yar uwa mace ƙwaya ɗaya wacce ke uwa ɗaya uba ɗaya da ita kun fahimta kenan ana ana nufin mutum ne ya mutu ya bar yar uwarsa mace kwaya ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kaji wannan sannan kuma ya bar wasu yan uwan nasa mata amma ubansu ɗaya kawai to waɗannan yan uwansa mata uba ɗaya su ma suna tasowa su haɗu da wannan yar uwarsa mace wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya tunda mace ce amma yanzu da namiji ne muka ce in namiji an samu shakiki yana koran li'abbi to amma janibin mace yana da rauni shi za aka ɗebo mata waɗancan aka daɗa hada aka wato aka hada mata shi ma wannan takmilatar sulusai ne kenan to manzan Allah dai sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da dai gado da Allah ya raba ga ma'abutan su ne waɗannan waɗanda aka faɗa kun fahimci wannan ba wai gadon za mu raba ba don ba za mu iya raba gado a nan ba kawai dai muna yin bayani ne don saboda idan mun zo fassara ayar dai ma iya dan cafka haka amma asalin yadda za a raba gado wannan kuma sai an yi mutuwa sai a zo kuma a zauna a yi lissafi a faɗa kuma a ka'idar raban gado yadda yake shine idan mutum ya mutu komai nasa komai ba abin da ake bari komi har kum da yake taji kanshi za a haɗa su ne gaba ɗaya babu wanda yake da yancin ya yi amfani da shi sai bayan an raba kudinsa ne hularsa ne safa ce takalma ne mota hawansa ne gidajensa ne shagunansa ne kamfanoninsa ne duk abin da ka sani ko me wallahi ko tsohuwar riga ce in dai wannan abin nashi ne ba a yin amfani da shi sai an raba ba za a ce to ai wannan dan wannan bari wasu su fara amfani da shi ba la sai a hada su gabaki daya idan an hada abin da shi ne ake ce da shi tarika sannan kuma sai a nemo magada magadan nan za a lissafa a gani waye yake cin gado ko da wani yana nan waye kuma baya cin gado idan akwai wani da wani ina fata ana fahimta sai a fara duba 'ya'yansa sai a fara duba matansa sai a fara duba iyayensa waɗannan su ne a matakin farko ina fata ana fahimta sannan kuma idan idan an samu wasu daga waɗannan babu kamar babu 'ya'ya sai a fara binciko 'yan uwansa kaninsa idan idan mutum ya mutu yana da 'ya'ya ba magana wai kaninsa ya zo ya ce wai zai ci gado baffa ina baffa zai ci gado bayan ga 'ya'ya kasan in ana jahilci wani kurin sai ta wai ai wallahi yaya na ne mai kudi ne mutu to yayan ka ya mutu yana da yaya ka koma gefe babu kai ba labarin ka ina fata ana fahimta jahilci ya sa wasu suke zuwa su zo su kakabe su ce sai an yanka musu idan an rena mu in sun rena muku wayo sai ce ai dukiyar ma asali ma tun ta baban su ne sai an tsakuran masa shi ma shi sai a ce shi ma ga da kuma ba a raba ba kun fahimci wannan da kyau ko yawwa fama baqiya fali aula rajulin zakar manzo Allah ce abin da ya saura sai a bawa wani namiji wanda ya cancanta sai a bashi to shine malamai suke ce wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe magada din wani zai iya danne wani shine ake ce da shi alhajbu a raban gado wani ilimi ne mai zaman kansa yawwa raban gado ba yawwa wani ilimi ne mai zaman kanshi shine ake ce da shi alhajbu alhajbu din nan kala biyu ne akwai hajbu nuqsan akwai kuma hajbu hirman hajjibu nuksan shine wani idan ya zo yana rage wani karfi za mu faɗi misalansu akwai wanda kuma in ya zo wato bukule yake yi in dai yana nan to na bayansa bai zai samu ba to su ne yan hajjibu hirman kenan kun fahimci wannan shi yasa suka ce hajjibu din nau'ani ne akwai hajjibu nuksan rage wane ya rage rabon wane wane ma ya rage rabon wane yanzu misali ɗanka da ɗan ɗanka idan mutum ya mutu ya bar ɗan shi ko ya bar ɗan ɗansa kaga wannan yana rage rabon mata ko yana rage afwan yana rage rabon mace wato matar aure yana tauyewa saboda idan mutum yana da ɗa kaga ai matarsa tana samun kaza idan kuma ba shi da ɗa matarsa tana samun me kaza yanzu misalin muka ce idan mutum yana da ɗa matarsa nawa take samu tumuni ɗaya bisa takwas amma idan da bai da ɗafa rubu'i za ta samu kenan kaga ɗa yana yin hajibu da kusan gawa kenan ga mata ɗanka yana rage ƙarfin gadon matarka matarka da babu ɗan da za ta ci ɗaya bisa hudu amma in an samu ɗa dole ta sauka daga ɗaya bisa hudu ta samu nawa ɗaya bisa takwas to wannan shine misalin hajjibu na kusan kenan to ana samu cikin magada wannan ya rage wannan ina fata ana fahimta sannan kuma shi dai wannan ɗaɗin ko ɗan ɗaɗin yana rage gadon mahaifiya daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shida in za ku iya tunawa mahaifiyarka tana cin gadon ka ne ɗaya bisa uku idan ba ka da ɗa ko kuma babu dan danka amma yayin da kana da da ko da akwai dan da mahaifiya nawa take ci ɗaya bisa shida kaga wannan hajbu nuksan ne yawwa haka kuma yan uwanka guda biyu yan uwa idan mutum yana da al'ikhwa yan uwa biyu isama shi ma su ma suna rage karfin gadon da mahaifiya za ta ci daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shida mala mutum ne ya mutu sai ya bar mahaifiyar shi amma bai da 'yan uwa za ta ci nawa ɗaya bisa shida a ɗaya bisa uku za ta ci amma sai kasance yana da ƙani yana da wa waɗannan suna rage ƙarfin gadon mahaifiyar daga ɗaya bisa uku ta ci ɗaya bisa shida wannan shine hajbu nuksan akwai kuma hajbu hirman kwata-kwata wanda suke korewa ma gaba ɗaya in sun zo ba labari yanzu yayin da aka samu mamaci ya mutu sai ya bar uwa sai ya bar kaka kaga wannan uwar ta toshe kaka kaga ne idan mutum yana da uwa mahaifiyarsa ita za ta ci gadonsa ba kakar shi ba saboda ita wannan mahaifiyar tasa ta fi kusanci da shi sama da kakar ita kaka ta samu alaka da shi mamaci ne ta dalilin uwar to tunda uwar tana nan ki yi haƙuri ke kaka kun fahimci wannan to idan muka dawo baya kuma sai mutum ya mutu sai ya baɗa ya mutu ya baɗa kuma ya bar jikan shi a nan gurin jika ba zai zo ya ce sai an bashi ba matukar akwai ɗa sai ya yi haƙuri idan babansa ya ce in uban ya mutu shi ya ci ko ba gaba ne to kaga wannan hajbu hirman ne hajbu hirman kenan wato tsare wanda za a haramta maka ka ci gadon ma wato gaba gaba daya wannan kenan to akwai misalansu da yawa da malamai cikin ba raba gadon zamu yi ba amma dai wannan dan misali mu gane ne wajen raba gado din zamu samu sauki in Allah ya yarda to wannan shine abin da ya saura ban faɗa ba wasu abubuwan kuma za su zo insha Allah daga cikin karatu ga wani abun kuma da Allah ya ce me ya ce malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد haka فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث na'am من بعد وصية يوصى بها أو دين غير ضار haka وصية من الله والله عليم حليم
Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum daman wayo na muku na muku dabara ne yanzu ina faɗa sai ku rinka tuno abin da na gaya muku da su walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matanku suka bari in lam yakun lahunna waladun idan su matan ba su da 'ya'ya yanzu ana magana ne da ku maza kuna da rabin abin da matanku suka mutu suka bari in lam yakun lahunna walad idan su matan ba su da 'ya'ya fa in kana lahunna waladun ka duba yadda Allah ya baza abun nan dalla dalla fa in kana lahunna waladun idan su matan naku suna da 'ya'ya ko suna da ɗa falakumur rubu'u mimma tarakin nan suna kuna da ɗaya bisa hudu daga abin da suka bari kaga a nan gurin ashe kai ma uba ɗanka zai iya maka hajbu nuksan akan dukiyar matarka saboda yayin da baya nan idan ɗanka baya nan nawa za ka ci a dukiyar matarka amma in aka ci sa'a yana nan ta mutu nawa za a ci ɗaya bisa hudu to bari mu tambaye ku a nan ana nufin in yana nan a raye ne ko ko dai in dai ta taba haihuwa idan me idan yana nan a raye ko banda wanda ya mutu kenan yanzu da mutum ya haifi ya'ya ashirin da matarsa in dai suna raye nawa zai ci dukiyarta in ta mutu ɗaya bisa to idan sun mutu fa sun riga shi mutuwa sai daga baya sai uwar ta mutu nawa zai ci rabi kenan tunda tunda ba sa nan to alhamdulillah kun ga kun zama malaman raba gado kenan ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ذا قاسا مما تركنا أكوين نو أراكو سبو ما تاني أي min ba da wasiyyatin yusi na biha a dainin amma nan ma fa za a yi rabon ne bayan wasiyyar da su mata suka yi ita matar za a raba gadonta ne ka ci abin da za ka ci din da aka faɗa sai bayan an cire rabon wasiya ta yi wasiya watakila ta ce a kai can ta yi wasiya ta ce a gina masallaci cikin dukiyarta watakila mai kuɗi ce ta yi wasiya ta ce a yi kaza ta yi wasiya ta ce a yi kaza audainin ko kuma ta ci maka bashi ta ci bashi ta ci bashi sai an gama biyan basussukan da yake kanta sannan ku zo ku ci abin da za ku ci an gane wannan min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn to sai ya dawo kan su matan walahunna rubu'u mimma taraktum lahunna rubu ay lizawjati rubu matanku suna da ɗaya bisa hudu na dukiyarku mimma taraktum cikin abin da kuka bari in lam yakun lakum walad idan har ba ku da 'ya'ya ko ba ku da ɗa matarka za ta ci ɗaya bisa hudun dukiyarka yayin da ba ka da ɗa fa in kana lakum waladun idan kuma kuna da 'ya'ya falahunna sumunu mimma taraktum suna da ɗaya bisa takwas cikin abin da kuka mutu kuka bari shi ma a nan min ba'adi wasiyatin tusuna biha audain bayan wasiya da kuka yi shi yasa yace tusuna bayan wasiya da ku mazaje kuka yi dole sai an ɗabbaka wasiyar ku audainin ko kuma bashin da kuka mutu kuka tafi kuka bari to idan mutum yana da mata hudu kamar yadda muka faɗa za su yi tarayya ne akan ɗaya bisa hudun nan su dukan su hudu a haɗa su in ɗaya bisa hudu za a ci gaddara yana da yana da mata hudu ba da ko ɗaya nawa za su ci to ba wai cewa za a yi kowace mace ɗaya bisa hudu kowace mace ɗaya bisa hudu ba a'a za a haɗe su ne gaba ɗaya saboda matsayin su sai a haɗe su gaba ɗaya a ba su ɗaya bisa hudu sai su yi haƙuri haka kuma idan yana da 'ya'ya ya mutu za su ci nawa ne dukan sai su haɗu ya sharikna an gane ko a cikin ɗaya bisa takwas ɗin a nan kafin in ci gaba ina so mu fahimci da za mu gane wani abu a cikin ayar akwai maganar cewa ne zakar misu hazil unsa ya yi a nan idan ka lura malam shi namiji yayin da matarsa ba ta da ɗa nawa zai ci aka ce rabin dukiya ko aka ce ita kuma mace yayin da mijin ba shi da me da kaga anan sun yi tarayya mijin ba da da ita ma ba ta da da shi in namiji ne in mata ba ta da da nawa zai ci in ita kuma mace ce in mijin ba da da nawa za ta ci kaga anan ma yana nuna cewa dai da miji da mata akwai ne ko babu kaga ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ko daga nan ma ya kamata wato mutum matarsa ta sallama masa kaje ce wallahi watakila ma bai da mama watakila ma baka da ita saboda ka duba fa in baka da da in ba ta da da in ta mutu zaka ci rabin dukiyarta kai kuma in kai ne baka da da in ka mutu sai dai a bata ɗaya bisa hudu an haka ɗan ƙara gaba ita ɗin tana da ɗa kai ɗin zaka ci ɗaya bisa nawa hudu rabanta na da na wanda in kai ne baka da ɗa kenan to in aka ƙara gaba in kai ɗin kana da 'ya'ya nawa za ta ci ɗaya bisa takwas fa duba bambancin hayar rijalu qawwamuna 'ala nisa saboda su suke nemo masara yawa kwarai da gaskiya to amfanin da namiji zai da kuɗin ai ya wuce wanda na- na mace kai kai ka san wani abu ko malam barin gaya maka wata baiwa Allah ne ta samu kuɗi samu kuɗi kuɗi da yawa wajen dubu ɗari kaza kuɗi sai ta ce wa mijinta ni wannan kuɗin ne ya sama mai zan da su ba sai ce kawo za a gwada miki yanzu. Za- za za a gyara miki su Eh, in banda mace bawa zai faɗi wannan abin ta samu kuɗi ta rasa ma yaya za ta yi da su saboda rauni shi yasa Allah ya ce ma kar a bata da yawa ai duk wannan yana daga cikin hikimomi amma namiji fa wallahi yanzu a tara masa Kano gaba daya zai zai a ba- zai ce a bashi zai zai san yadda zai sarrafa maciya kenan fata ke ba min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin to sai Allah ya kawo wani hukunci kuma wa in kana rajulun yurasu kalala aw imra'a mana wa in kana rajulun yurasu kalala aw imra'atun turasu kalala kenan da a ce yau an samu wani mutum da za a gaje shi yana matsayin kalala ko kuma mace ce za a gaje ta tana matsayin mai kalala ai in kana rajulun aw imra'atun yurasu kalalatan shine abin da ayat take nufi yurasu malahu kalala za a gaji maluhu dukiyarsa kalala to wai me kalala dan na san dole ku bukaci ku gane ku gane me kalala din abinda ake nufi da kalala malamai sun yi saɓani na farko mafi yawan abin da ake faɗa akan kalala shine wanda ya mutu ba shi da ɗa ba shi da uba kalala shine waye wanda ya mutu bai da ɗa sannan kuma ba da uba wannan sunansa daban Allah ba shi sunansa kalala shine kalala kalala kalala haka aka tambayi sayyidina abubakar aka ce da shi menene kalala yace ni saqulu fiha qawlan bi ra'ayi fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa min ash-shaytan ni zan faɗi amsar da fahimta ta ne in daidai ne daga Allah ne in kuma kuskure ne daga rai ne daga shaytan sai ce urahu ma khalal walid wal walad abubakar yace ni ina ganin kalala shine wanda bayi da da ba shi da uba ya mutu bayi da da bayi da uba wannan kuma shine ra'ayin ali bin abi talib da fuqaha saba da ake faɗa cewa kalala shine wanda bayi da da kuma bayi da uba yayin da sayyidina Umar ya zamanto khalifa bayan Abubakar sai aka tambaye shi kai Umar me kalala sai ya ce ni ina jin kunyar Allah ni ina jin kunyar Allah in canja abinda Abubakar ya faɗa ma'ana abinda Abubakar ya faɗa din nan cewa shine kalala ni ma aurina shine kalala dan mu ji daɗin fassara ayar bari mu gama faɗin sabanin malamai akan me kalala din sai mu ɗauki guda wasu suka ce abin da ake nufi da kalala shine wanda ba shi da ɗa kawai wanda ya mutu bakararan mutum ba da ɗa namiji yake ko mace ne wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyi da aka fitar daga abdullahi dan abbas allah ya masa rahama sannan a wani ra'ayin ma an ruwaito cikin wasu riwayoyin daga umar shi ma aka- aka ce ya faɗi haka waɗanda suka ce kalala wanda ba yi da ɗa shi ne kalala sun kafa hujja da faɗin Allah qulillahu yuftikum fil kalala sai Allah ce in imru'un halaka laysa lahu waladun kaga abin kamar ya fito fili ko qulillahu yuftikum fil kalala Allah yana baku fatawa yana baku jawabi akan kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun mutumin da ya mutu ba shi da ɗa wannan su ne ra'ayuka guda biyu daga cikin ra'ayukan malamai da suka faɗa Am, sannan suka ce an ciro hadisi daga jabiru dan abdullahi allah ya masa rahama babansa shine abdullahi bin haram ko wanda aka kashe shi a yakin ohud wanda ya kira jabir ne ya ce wani yana cikin waliyai fa ya ce kai jabiru ina ganin cewa yakin nan da za a yi shi gobe ni ina ji a jikina cewa ni ina cikin waɗanda za a fara kashewa za su yi shahada gobe amma fa ina da magada kuma a duniya babu wani wadda nake ganin iya da matsayi da daraja a idona a duk duniya in ban da manzan Allah sai kai da haka gaskiya zan gaya maka akwai bashi a kaina ka biya mu saboda malam ka san matsalar bashi bashi ko shahidi Allah baya yafe masa bashi shahidi Allah ka raba mu da bashi wanda ya mutuwa ta shahada haka annabi ya faɗa Allah yana yafe bashi amma yana yafa bashi ko amma ko shahidi ne ya mutu ba za a yafe masa ba ba a bar masa bashi kaga akwai haɗari kenan to shine sai ya ce sai ce ka biya mu to wannan abdullahi bin haram din wasu malamai sun ce wannan aya din ta sauka ne akan shi jabir da baban shi saboda shi jabir aya ta sauka a gare shi a lokacin bayi da uba ba shi da ɗa wannan riwayar kuma aya ta sauka akan jabir bayi da uba baban shi ya rasu sannan a lokacin bayi da ɗa saboda babansa an kashe shi a ranar yakin uhud kuma ita wannan aya din an ce ta sauka ne akan jabir ina so ku fahimci wannan tafsirin da aka faɗa na farko ta sauka ne akan jabir ko sannan kuma ayar ta sauka ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fata'ayyana da haka dole sai ya zamanto ma'anar ayar da ta dace ne da jabiru ba wai kawai wanda ba shi da ɗa ba a har wanda ba da uba ma amma anan Allah ya ambaci ɗa ne kurum ba wai dan wanda bai da uba ma ba kalala bane ba ina fatan kuna fahimta da haka sai suka ce wannan ayar tana magana ne akan jabir da haka a fassara ayar lalle akan cewa kalala wanda ya mutu ne ba shi da ɗa ba shi da uba wallahu ta'ala alam to me kalala din wasu suka ce mu ɗauki kalala ɗin akan suna ne na mamaci wasu suka faɗa ismul lil mayyit wasu kuma suka ce a'a sunan magada ne sunan magada shine kalala wasu kuma kuma suka ce sunan mai mamacin shine kalala alayi hal abin da ya dame mu shine anan ga wani mutum ya mutu ba shi da ɗa ba shi da uba ko kuma ga wata ta mutu ba ta da ɗa ba ta da uba shine inumru'un halaka laisa lahu a shine wa in kana rajulan rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun kenan ko kuma mace wacce za a gade ta a matsayin kalala sai ya ce walahu akhun aw ukhtun to ya zamanto yana da dan uwa namiji ko kuma yana da yar uwa mace to amma wannan dan uwa namiji ko dan uwa mace wanne din wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya kurum ko wanda suke uwa ɗaya kurum a nan ana nufin walahu akhun aw ukhtun min ummin ne wanda yake da ɗan uwa ko ‘yar uwa ta ɓangaren uwa ɗaya haka ya zo a cikin wata riwaya wata ƙira'ar inumru'un halaka laisa lahu waladun walahu akhun aw ukhtun min ummin yana da dan uwa namiji ko mace wanda suke uwa daya to shine ce falikulli wahidin minhum sudusu kowane daya daga cikin su yana da sudus ɗaya bisa wato shida kenan cikin dukiyarsa kenan al'aka wal ukhta min al ummi kenan da dan uwa namiji da yar uwa mace amma wadda ake uwa ɗaya ne ta haɗa ku haka sa'ad ibn abi waqas ya karanta a qira'arsa wa lahu akhun aw ukhtun min ummin kama sai ce falikulli wahidin minhum ko kowane ɗaya daga cikinsu bai ce lahuma ba fa bai ce fali kulli hima a sudus ba a sai ce fali kulli wahidin min huma a sudusu kowane ɗaya za a bashi ɗaya bisa shidan dukiya kuma anan ya ambaci mace kuma duk da cewa ya ambaci azzakar wal unsa a can baya to shine ce fali walahu akun aw uktun fali kulli wahidin minhuma sudusu min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin mutum ne ya mutu kalala ne ga abin da ya bari to ga ga abin da za a basu bayan wasiya da yayi oke na tsallake fa in kanu akthar min zalik idan kuma sun fi haka kamar ya sun fi haka kaga can cewa ya akun au uktun ko dan uwa daya ko kuma yar uwa daya to amma in sun fi haka fa suna da yawa kenan fahum shuraka'u fi suluti to sai a dada kara musu tunda suna da yawa sai a hada su su yi tarayya a cikin ɗaya bisa shida amma tun fi sulusi afwan kai ɗaya bisa uku kaga da an ce ɗaya bisa shida amma ɗaya bisa shida kowa ne zai samu to amma fa in kanu aksar min zalik in sun fi haka yawa to sai a hada su gaba ɗaya musu kuɗin goro a ba su ɗaya bisa ukun dukiyar mamacin shine fa shuraka'u fi sulus wannan yana nuna cewa malamai sun yi ijima'i cewa auladul ummi nan fa ana magana ne akan wato yan uwa da suke uwa ɗaya gadon yan uwa da suke uwa ɗaya ‘ya'yan uwa zirke na wanda suke haɗe da uwa ɗaya idan sun kasance sama da mutum biyu mutum biyu sama to za su yi tarayya a cikin ɗaya bisa uku kuma a nan da mazansu da matansu duk ɗaya ne ba a cewa lizzakar misul hanzar unsa yi ne idan an zo sun yi tarayya a cikin ɗaya bisa uku ba bara a ce to ɓangaren rabon mata bai kai na maza ba a wannan duk za a raba musu kenan ashe li zakari mislu hazzil unsa yini din ba koyi shi take aiki ba kun fahimci wannan banda irin wannan yawa banda mutumin da ya mutu ya bar yan uwansa a maza da mata ya'ya waɗanda suke uwa ɗaya misali to za su yi tarayya a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa amma daidai wa daida ko da maza da mata ne yau ba li zakari mislu hazzil unsa yini bane ba sai na abubakar wata rana ya faɗa a cikin hudu ba yake cewa fa'ida ne yake bamu dangane da ita suratul nisa idan umuman yace ala innal ayata allati anzala Allahu ta'ala fi awwal suratul nisa ayan nan da Allah ya saukar a farkon suratul nisa fi sha'anil fara'id ayar farko da muka karanta akan rabon gado abubakar yace anzalaha fil waladi wal walid ya saukar ne akan abin da ya shafi da da uba wal ayatu thaniya fi zawji wal zawja aya ta biyu kuma akwai hukuncin miji da mata wal ikhwatu min al ummi da yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya wal ayatu allati wannan aya kenan da muke kai wal ayatu allati khatama biha suratul nisa ayar da kuma ya rufe suratul nisa da ita fil ikhwati wal akhawati tana bayani ne akan yan uwa maza da kuma yan uwa mata min al abi wal ummi waɗanda suke shaqiqai can za mu zo mu karanta hukuncin yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata an gane ko yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya mata ko yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya maza za mu karanta sannan akwai kuma wata aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe suratul anfali da ita ita kuma Allah ya magana ne akan ulul arham an gane dangi ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah to shine ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar bayan wasiya da shi mamaci yayi wasiya ko kuma bashi da ya bari gaira mudarin kada a shigar da cutarwa a wajen maganar gado wajen ainihin maganar bashi din kar a cutar da magada kamar misalin a je a kirkiro wani bashin da mamaci bai ci ba dan a cuci magada a ce ubanku ya ci wannan bashin ko a ce wannan dan uwan da za ku ci gadansa ya ci bashi sai a wabci kuɗi a ce ai ya mayi wasiya ma ya bar bashi kar a yi wannan kun ga cutarwa ne shine gaira mudar kasan kuma za a iya yi a wannan zamani a zo ana ana ana abin ya ce ai akwai bashi ai akwai bashi an gane ko yawwa ko kuma a zo a zo shi kansa mamacin ya yi wasiya ta mugunta ta keta ya ɗebi wata dukiya don ya cutar da magada wannan cutarwa ne Allah ce wasiyatan min Allah wannan fa wasiya ne ake muku daga Allah wallahu alimun halim lalle Allah masani ne kuma mai juriya ne tabaraka wa ta'ala akan dukkan abin da yake gudanarwa su mu daɗa komowa su 'yan uwa waɗanda suke ɓangaren uwa ɗaya suna da hukunce-hukunce daban wanda sun saba wa sauran magada 'yan uwa wanda suke ɓangaren uwa ɗaya ɗakinsu ta ɓangaren uwa ne ba uwa ɗaya uba ɗaya ba al'ikhwatu li'um kenan suna saba wa sauran magada akan abubuwa kamar haka su suna cin gado tare da wanda ya kusanta su ma da ainihin mamaci din kamar uwa za a iya hada su ci gado tare da ita abu na biyu kuma da mazansu da matansu inda yan uwa ne ta bangaren uwa an samu yan uwantaka ne ta bangaren uwa to da maza da mata hukuncin su ɗaya ne babu lizzakari mislu hazzul unsayi ne kunga sun saba a sun saba da meye kenan sun saba wa sauran magada wannan kenan sannan kuma ba a ƙara musu akan ɗaya bisa uku komin yawansu in sun kai mutum ɗari fahim shuraka'u fi sulus suna tarayya ne a cikin ɗaya wato bisa uku ɗin nan kuma da mazansu da matansu kuma duk ɗaya to wannan kenan sannan kuma ba sa cin gado sai in shi wanda za su gada ɗin yura su kalalatan kamar yadda muka karanta za a gaje shi ne a matsayin wato kalala to wannan su ne hukunce-hukunce da su ‘ya'ya wato wanda suke ta bangaren uwa kenan wanda suke tarayya kai yan uwa waɗanda suke da ta bangaren uwa suke saba sauran magada to sai Allah ya ce tilka hududullah na'am na'am
جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تلك حدود الله ambata muku na hukunce hukunce dokoki ne na Allah ba na dan adam bane wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzon Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramai aljannatai wanda koramai na gudana a gargashin su khalidina fiha suna masu kaddara ma dawama a ciki ba a fita an shiga aljanna wa zalika al-fawz al-azim lalle wannan rabo ne babba kwarai da gaske kaga Allah da kansa yace in Allah ya baka aljanna ka samu babban rabo ya Allah kai mana arziki da gidan aljanna Allah kai mana arziki Allah kai mana arziki wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzan Allah kaji sai ce ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ya karkace zaka bi Allah kadai kuma kace ba ruwanka da manzan Allah wa ya ta'adda hududahu kuma mutum ya ketare dokoki da iyakokin Allah yudkhilhu naran khalidan fiha za a shigar da shi aljanna yana mai kaddara madawama a ciki kaji za a shigar da shi wuta afwan yana mai kaddara madawama a ciki ka duba adalcin Allah wa man yuti illaha wa rasulahu ko sai ce mai yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan sai ce kuma wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran za a shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai kaddara ma dawama a ciki kaga in kayi dama dama in kayi hagun hagun walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci kaskantacciyar azaba kenan Allah kiyaye mu ka duba bayan azaba din kuma sai aka sifanta da da muhin azaba ta wulakanci wulakantacciya da za ta kaskantar da shi Allah kiyaye mu to abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuba harshe Allah muke roko ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan ba Allah yake cewa da Allah malam ina so a mun karin bayani akan faɗin Allah wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu ya ce wai shin da Allah ɗaya bisa shida nan da aka yi magana akan mahaifa shin za su yi tarayya ne a kai ko kuwa kowa da nasa ne ai gashi aya ta faɗa li kulli wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikin su ɗaya bisa shida ne ai karare ki a fili ki ba a boye ki ba wannan wannan ya rubuto da ajami ne na gane rabin tambayar ban gane rabin ba ban gane ba abinda na gane yace a hadisin muhammadu rasulullahi ne ko malam malaman fiqihu ne menene wai idan an yi idan an yi rabon gado wani ya ɗebe sauran sai kaɗan ne kuma ban gane ba ka sake rubutawa abin nan sai wannan ba Allah ya ce da Allah a da Allah yan uwa muna roƙon a taimaka mana da addu'a a yace a taimaka masa da addu'a saboda wani abu da yake damun sa Allah ya zaba masa mafi alkhairi muna maka addu'a kuma mu ma muna muna shiga ciki Allah ya zaba mana mafi alkhairi akan duk abin da muka sa a gaba Allah kuma ya ba mu dacewa sai wannan kuma kuka ne ya kawo kimanin dan Allah muna neman kwamitin wannan masallaci don Allah su taimaka su gyara mana abin magana nan na cikin masallaci ya ce wallahi malam ba ma jin karatunka don Allah don Allah don Allah a taimaka mana assalamu alaikum bismillah ai na gaya muku dabarar da ku samu normal speaker irin ta wajen nan guda ɗaya ku jefa mana ita a tsakiya a nan kuna ko ba gaba ne katuwar speaker a sati shi kenan za a ji ai tun da wannan din ba a ji to Allah ya baku kuma kuma ku dan kawo abun gyara me don Allah don Allah kai ma ka dan bada gudunmawa ko kuma kuma ku ji tsoron Allah ku taimaka wa mutane ana kuka da ku da yawa wani ya kawo jarida ta jarida alfijir ta juma'a 19 ga watan fabrairu 2010 ne wanda a ciki sun sanya sunan Allah a ciki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shalla la ilaha illallah har dai zuwa karshe ga ta nan wanda yake amfani da jaridar jarida da irin mai rubutun a jami'in nan ya yi kokari ya kiyaye akwai sunan Allah a ciki dan wanda ya tsince ta bola ya same ta sannan su kuma jaridar idan ba su rubuta ba to su rinka rubutawa in har za su sa sunan Allah su rinka rubutawa a farkon jaridar cewa a kula akwai sunan Allah a ciki kamar yadda jaridar a tatbik suke rubuta don akwai hadisai a ciki kuma suna mutane bayani sannan kuma yana da kyau kai wadda kawo takardar ka nemi ina yan ofishin alfijir din suke jaridar alfijir din ofishin su sai a je a kai musu koke haka ake tambaya ta karshe wannan wata baiwa Allah ce ta rubuto dan Allah malam wai an ce samari idan suka mutu ba su yi aure ba suna da 'yan mata a gidan aljanna eh haka ne ba wai ba ne tabbas to malam mu kuma 'yan mata fa mu ma muna da mazajen namu a gidan aljanna ko ku babu akwai kai maza ma suka samu ballantana ku akwai ki dage dai da aikin alheri ki samu gidan aljanna din sannan kuma tambaya ta ce don Allah malam ka ci gaba da ba wa mazaje shawara akan su ƙara aure saboda ko gashi kun sami kyamara ya haska muku gani in ba ku yadda ba ne ato ato ai wannan ai cikin ma tsoron Allah ne cikin matan ai kaga ma da ƙarshe ma aka yi kwace don Allah a karanta ce don Allah dama ai ta faɗa ai kaji ta faɗa cewa ba ta da aure kuma amma gaskiya ta faɗa ai gaskiya ta faɗa dan Allah addada jawo hankalin maza su ƙara aure marasa aure kun ji marasa aure kun ji masu aure ma ku daɗa ƙarawa yanzu kun ga matan ne suke ce a gaya muku ƙara aure ta ce ta ce saboda yin haka shine mafi alheri ta ce kuma su auro masu addini da ɗabi'a kuma 'yar ahalus sunna wannan yau ta muku yaƙi fa wala wannan gaskiya ne insha Allah za mu ci gaba kuma mun karɓi nasihar da ke mana Allah saka maki da alkhairi da gashi kuma ta ce malam a taya ni da addu'a akan makaranta da nake yi da kuma Allah ya zaba mun wanda yake suna saboda Allah na gari to muna mata addu'a Allah taimake ki akan karatunki kuma Allah ya baki mutum na gari kamar da ke da kishin addini Allah ya haɗa ki da wanda ya fi ki ma kishi ku je ku je ku yi ta sunna ku koke gaba ɗaya a can Allah ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk